بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren 22 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kaset na 438 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah azuta mu karatun hadisan manzansa da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadithu salafiya makaranta ce da malam albani gina don cimma manufofin da awarsa da fatan allah i da nufi mu kuma allah taimake mu ya sami da kyau ya samu ga da kyau malam ba matsalar sauti yan ba ta idan ba manta ba a makon da ya gabata mun karkare karatu ne babu sibabi tabkiri bi salatul asr babun da ya tattauna mana musabbancin arin a yi sauri a yi sallar asa da lokacin ta yi mun kanta hadisan da mala ya kawo masu yawa a babun da bayanai dalla-dalla a kansu insha Allah ta'ala yau za mu tashi sabon babi inda imam musulmi ya ce ko kuma ya ce babu taglidi fi tafiti salatul asri babun zai bayani nassosi da suka zo suna gallaza bayani da hukunci fi tafwiti salati asri wajen sakaci game da sallar la'asar ɗin tafwit shi ne fawata fawata tafwitar masdari na fawata fawitu sai zama tafwitar shi ne mutum ya yi sakaci da gangan ina fatan fahimta idan mutum har ya sakaci da gangan na sallar la'asar ta wuce to me hukuncin shari'a ta tattala a kansa ina fatan fahimta ala samu dace imam muslim ce qala haddathana habini haya qala qara'tu ala malikin an nafi'in an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama witira malahu wa ahlihi muslim ce haddathana yahbin yahya malan yahya dan yahya ya ba mu hadisi qala qara'tu ala malikin ya ce na karanta a wajen imam malik shi kuma ya ce an nafi daga nafi an bin umara daga bin umara anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce alladhi tafutuhu salatul asri mutumin da sallar la'asar take kubuce masa ta subuce masa za mu ji me ma'anar fata ya futu ta futin da ke ciki malamai sun saɓani me ma'anar ta futin kafin mu zo ga hukuncin da zai hau kan shi tukuna wasu ce da yawa cikin malamai sun tafi cewa shine mutumin da ya sakaci bai sallar la'asar ɗin ba fi waƙati hal muhtar a lokacin da ke saɓaɓɓe ina jin mun bayani kan muhtar lokacin sallar la'asar a baya shine daga wani lokaci shine daga lokacin da azhar ta fita immediately la'asar ta jona haka suke ko to daga wani lokacin har zuwa lokacin da rana za ta fara kalanta zai fara canzawa to daga zarar nan to an shiga abin nan kun fahimta tana fara canzawa lokacin muktariyar ga ya fita daga lokacin da ta fara yalla wani kala shiga cikinta lokacin laluri ne har zuwa lokacin da rana za ta fara sai dai matakin laifukan ya danganta to suka ce wannan lokacin daga lokacin da farkon ta yi lokacin ta yi mutum zama bai sallar la'asar ba har sai da lokacin da ya yi isfirari kallon ta ya fara canzawa to shi ne wannan hukuncin wannan hadisi zai hau kansa jama'a kun fahimci wani abin ko wasu malaman kuma suna ganin cewa hukunci yana hawa kan mutumin da bai yi sallar asar ɗin lokacin muktari ya fita daruri ya fita sai zama a wani lokaci zai yi ta to shi ne wannan hukuncin shi zai hau kan shi wasu malaman kuma kamar salimam irin battal wasu na gan cewa abinda ake nufi barin yin ta a cikin sallar jam'i ina fatan fahimta mutumin da ya sakaci bai sallar asar a jam'i ba shine zamu ji wannan hukunci a kansa wannan ra'ayin kuma shine nafi zaba saboda ita sallar la'asar tana da wani khasiyya daban musamman ta a cikin jam'i ina fatan fahimta daga cikin khasiyya nata shine mala'iku da suke exchange na lokacin aiki Allah asar suke zuwa suna ansar lokaci suna tafiya da aikin mutum waye zo sallah ana daukan da shi aikin shi za a tafi ina fatan fahimta da kuma dai sauran abubuwa da Allah keɓe wani lokacin sallah ɗin musamman inda Allah ke cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina zamu ji fassara yau insha Allah suna na Aisha irin su Abdullahi dan Umar da wasu malamai suka tafi cewa wa salatul wusta ita salatul asri musamman nassin hadisi kamar da Nasiruddin Albani kacin silsila sahiha ya ce hadisi salatul asri ita ce salatul wusta ina fatan fahimta da haka waje na wannan ra'ayi raji shine mutumin da zai sake haka kurin ba da uzuri ba kin sallar la'asar a cikin jam'i to fa ka annama wutira maluhu wa ahlu na zabo wannan ne na aje wancan ai shi wanda ya bari sallar la'asar ta fita ta kyallinta rana ya gama ta shiga isfirari ta gama har ta fadi bai sallar ai wannan ba shi da shi la muhalla lahu min al-irabi ba magana shi dama in za ku tuna mun karara bayani a cikin cewa wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita to ko ya rama ba daidai zai rama wannan sallah din wannan shine ra'ayi rajihi kamar da muka ce muku wannan abin shine malam ibn taymiya zaba shine malam nasiruddin albani ke shi ibn hazm zahiri ya dade yana dandana akan wannan matsala din kuma shine yake da dalilai masu karfi akan wannan lamari din mun gabatar da wannan bayanan ko haka nan abin nan mai yake suna menene lautar Muhammad ibn Ali Shaukani cikin ne lautar ku duba ku gani ya tattake fili akan wani abu to kaga wanda bai la'asar ma har ta fita gaba da shi ba da shi ake magana ba yanzu wanda suke saura su ne wanda bai a muktari ba da wanda bai a jam'i ba to zahiri wanda bai a jam'i ba shine wanda wannan hukunci zai fa hawa kansa in dai da gangan ne fa kun fahimci abun ko Allah samu dace to annan ce to wanda ya bari wannan sallar ta wuce shi fa ka annama wutira maluhu malahu wa ahlihi duka na ku zo malahu wa ahlihi ko maluhu wa ahlihi fa ka annama wutira lamun din nan malu aka sa ana ko ko mala mala yawa to wannan shine nuskoki mafi yawa ruwaya da ta zo akan malahu din zaka yi tambaya to na naibul fa'il a cikin wannan filin kenan dan mutira bina wa ala malin musamman fa'iluhu ne ko to yana na'ibul fa'il hmm to malamai suka ce shi kanshi wannan kallafazi na witira a cikin fi'il na hauda ma kun san akwai fi'ilan da suke ta'adda fi'ilin ya ta'adda ala mafa'ulin wa ma ya ta'adda ala madha mafa'ulin wa thalatha mafa'il ko akwai fi'ilin da mafa'uli ɗaya ke bukata wani guda biyu wani guda uku to shi kalmar witira shi ma daga cin masu bukatar mafa'ulai guda biyu da haka in ya zama in ka annan ma wutira aka sa malahu sai zama mala din mafa'ulul sani ne to yana mafa'ulul awwal din damirin da ke cikin wutira din sai zama shine naibul fa'il an fahimta to Allah samu dace sai zama fa ka annan ma wutira malahu wa alahu tamkar an asarantar da wannan mutumin dukiyarsa ne da iyalansa gaba daya mutumin da bari al'asar ta fita ba a jam'i ba da gangan ko kuma bari lokacin ta mutare ya fita to wanda mutumi asarar shi kamar wanda ya asarar duke shi ne gaba daya kamar wanda ya asarar iyalan shi ne gaba daya jawa na fata kun fahimci wannan abun wannan shine gallazawa da shari'a ta yi game da hukuncin mutumin da ya mene da ya saka ci sallar asar ta fita a sallar ake sallar jam'i ba tare da shi ba Allah samu dace karkashin wannan hadisi malam Muhammad ibn Ali Adam Ethiopia da fa'idoji malam ce ba min ha daga cikin fa'idojin hadisin bayan shadid fi tawfid fi tafwit salatul asr hadisin ya kantar da mu ya tsota da mu a tsanantawa da shari'a ce game da sakaci game da sallar la'asar na biyu mala ya ce bayanu idamin ƙadar salatul asiri inda Allah wannan hadisi yana na mana girman darajar da sallar la'asar take da shi a wajen Allah wa mawuƙiha min addini da kuma matsayin sallar la'asar a cikin addinin musulunci in za ku tuna bukhari kafarai lokacin da suka zo ana yaƙi da manzan Allah sallallahu sai suka ce aku bari za mu masu kwaf ɗaya amma a kota sallah da aka yi azhar sai suka ka to idan suna ta sallah ai da mun faɗa musu mun buge kawai sai wani ce a kwantar da hankali a ko ɗayan nasuwa ta biyun da ta zo ma ta fi soyuwa gare su da dukkan wani abu a rayuwarsu hatta a cikin yanayin kafirai sun san matsayin sallar la'asar a benin a cikin musulmi a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wani maliki cewa ita sallar asan tana da girman daraja wajen Allah tana kuma da matsayi a cikin addinin musulunci wa annal ladhi tafutu qad fuji'a bi dinihi bima dhahaba minhu yace mutumin da sallar asar ta kubuce masa to zama an masifa ta fada wa addinin sa saboda abin da ya kubuce masa kama yufja'u man dhahaba ahluhu wa maluhu kamar yadda wanda aka ce asarar dukiyar da dukiyar da iyalansa asara take fada masa shi ma kun fahimta qala bu qala hubun rajab wannan ibn rajab fada wannan fa'ida din Allah samu dace wa min daga cikin fa'idojin bayan ta'zimi fi'li salati fi waqtiha wani nuna mana girman yin sallah a cikin lokacinta wa hiya khairu a'malina ita kuma sallah ita ce mafi alkhairin ayyukan mu musulmi kama ƙara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya faɗa inda yake cewa wa'lamu anna khayra amalikum lis-sala annabi ce ku sani mafi alkhairin ayyukan ku shine sallah mafi alkhairi shine sallah wannan hadisi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah bi isnadin sahih Ahmad ya fitar da hadisi Ibn Majah da isnadi wanda ke ingantacce a duk sanda muka zo bayani irin wannan muka dan ƙara sharhi da bayani cewa in fa ana magana sallah ita ce irin sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallu kama ra'aytumuni usalli din nan duk wani alkhairi zaka ji an ambata an ce sallah tana sababar da shi ko ana samu sakamakon sallah to sallar da ake magana ita wanda ta dace da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta ba sallah kama ra'aytan nasa ba cewa ka tashi kaga haka ake a garinku ko a kaza da kaza ko gargajiyarku kawai ka ce za ka yi sallah kwakwafa shi kenan wannan ba ita ake magana ba kuma an ce sallu kamar atimun usali jama'a duka ɓangaren sallah ake magana a wani lokaci manzan Allah ke yin sallah idan ka ce kai ba za ka yi la'asar ba sai can karfe biyar da rabi ma sallaita kama ruya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda kana yubakkiru bi salatil asr jama'a kun fahimta ko ka ce kai shikenan haka za ka ringa yi shi sa malamai suka tsananta raddi ga imamu abu hanifa da ya ce lokacin sallar asa muktari shi ne lokacin da inuwa ta ninka biyu har ɗaliban shi sun mai raddi akan wannan magana ɗin so in an ce sallu kama ra'aytu muni saliku sallah kamar kuma manzon Allah ke sallah shine hatta yadda yake da kaifiya da lokaci da duk sai mutum ya kula da su da qira'a da waye da duka sai ka kula da wannan abubuwa din da tsayuwa da me duka sai ka kula da shi ka san da yawa yanzu mutane in ma kana gyara masallaci sai sun ga jin haushin ka wai ka basu yadda suka gada sun ga haka kawai ko ba ka mutane suke so ba ko in sai tsaya kaman shi kaman gola zai kama kwallo ina fatan fahimta na faɗa ku ɗauki littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama nasu da albani sai da ya tattake fili kaf gaba bayan gaba tun daga kan kabbara harama hannaye idan ka ɗauko ya za ka yi da su za ka yi kamar kana dakwa ko za ka cakun wani abu ne ko ko za ka miƙe da su samɓal ne yatsun za ka watsa su ne ko ko za ka haɗe su ne duka sai da kawo hadisai da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi ga sabai manyan mutane ina fatan fahimta in ka ɗaga daidai na za ka sa yarfawa za ka yi za ka miƙe su ne ina za ka duffa sai da yi wannan abin sannan ƙafa ka ta wajen tsayuwa ita ma za ta miƙe ne ko ko ‘yan yatsun da kuma su kuma su kalli alƙibla ne dukkan nasu biyu albani sai da ya tattauna wannan matsala ɗin kuma fa ba ra'ayin shi ba yana yana cewa ga shi hadisi daga manzon Allah wani ya rawaito wani ya rawaito wani ya rawaito ina fatan fahimta da haka wannan littafi ɗan tarkar da dubu ne a cikin labirarin musulunci ina fatan fahimta to wannan irin sallah ɗin ita ce ake magana in ka ji ana maganar sallah da falalar sallah da alkhairan sallah shine irin wannan ba wai sallah kawai daga dama ko kuma sallar mazhabaka ba ina fatan fahimta sallah irin ta annabi ake magana to malam dai sai ke cewa kun ji abin da ke cewa wa'alamu annan khaira amalikum sala mafi alkhairin ayyukan ku musulmi shine sallah da haka mutane su kula sai malam ke cewa qasu ila annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'anna ayyuka ne suka fi soyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki fa qala sai ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta muttafaqun alaihi waruya an rawaito wannan hadisin kuma cewa fi awwali waqati a farkon lokacinta mun fahimta wannan hadisi da ya kawo warwaye ku daga jin kasan hadisi ka san abin da yake nufi riwaya ce da'if ya wadata da wannan fi awwali waqati hadin amma ayyukan manzo Allah muka karanta a baya kun gane ai kun ga cewa yana farko farkon lokacin yake Allah samu dace wa minha daga cikin fa'idojin hadisin annahu qahitajja bi hadha alhadith man dhaba ila anna salatal wusta hiya salatul asri cewa wanda ya kafa hujja cewa sallar asirci salatu wusta ya kafa hujja da wannan hadisi da muka ji wanda za mu zo mu ji babi musamman ma akan haka din wa minha daga cikin waɗannan fa'idojin ce ma qala hafiz ibn rajab wa qad za'ama ba'd ulama anna hadha la yaktasu bi fawatil asr yace daga cikin fa'idon shine abinda al-hafiz ibn rajab ya faɗa cewa wannan hadisi da aka faɗa da narkon azabar wai bai keɓanci sallar la'asar ba wa anna sa'irar salawati fawatuwa ka fawatil asiri fi dalika sauran salloli din su ma asararsu kaman asarar da mutum ke samu in yi sakaci da su kaman na sallar la'asar ne wa anna takhasisa al-asr bi dhikri inna ma kana bi su'ali sa'ilin sa'ala anhu da aka ambaci al'asar a nan wajen kawai saboda mai tambaya tambaya akan ta ne kamar da malam ke faɗa fa ujiba sai aka bada ansa warajahu ibn abulbarri ma'ana mai tambaya tambaya ne sai aka bashi amsa akan haka din warajahu ibn albarri ibn albar kuma ya rinja da wannan ra'ayi din amma sai ce wa fihi nazar amma fa akwai abin lura ciki ina fatan fahimta wa qad yustadallu wa qad yustadallu lahu bima akhraj imam ahmad wa ghayru min hadith amr bin shu'aib an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an qala man taraka salata asr sukran marratan wahida fa ka'annama kanat man taraka salata sukran maratan wahida faka annama kana lahu duniya wa ma ala fasuli biha cewa annabi ya ce duk wanda ya bar sallah karo ɗaya da gangan loka ya samu matsala an sallah guda ɗaya faka annama kana lahu duniya kaman yana da duniya ne fasuli bi ala sai aka kwace mashi ita to koda wannan mukaddara akan wannan cewa man taraka salata ai sai a koma zai koma al'ahadu zihini wace ce sallar da ake magana sai kuma kan wacce sallar saboda wa'ancan hadisi a rinja da wancan bangare din Allah sa kun fahimci wannan abin Allah sa mu dace to mu koma kan matani malam ke cewa qala haddathana abubakar ibnu abi shayba wa amr an-naqid qala haddathana sufyan an az-zuhri an salim an abihi qala amr yablughu bi yablughu bihi wa qala abubakar rafa'ahu malam ce haddasana abubakar ibn abi shaiba malam abubakar ibn abi shaiba ya ba mu hadisi wa amru naqid haka nan malam amru an naqid sunan shi amru ibn muhammad ibn wakair an naqid malaman muslim kenan kala su bi malaman suka ce haddasana sufyanu malam sufyanu ibn uyayna ba hadisi an zuhri da imam zuhri an salim daga salim an abi daga babansa qala amru amru annakis sai ce yablugu bihi shi abla da umar yana yana isar da wannan hadisi da muka ji a baya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata siga ce ta rafa'in hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta wa qala abubakar mala abubakar bai shashi mu sai ce rafa'ahu ya daga magana ya danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a kun binci abin ko ma'ana ikhtilafi ne da da rafa'ahu da balagahu ko ya bulugu dukkan madansa daya wajen malamai suna ishara zuwa ga hadisi ne mene marfu'i amma shi musulmi da wata ka'ida ne in kullu ya fi kowa cikin malami kiyaye lafuzan da malami suka bashi ina fatan fanci wani abin Allah samu dace imam muso ce kala haddasana ha wa haddasani harun ibn sa'id al-aili wal lafdhu lahu qala wa haddasana ibn wahab qala akhbarani amr ibn al-harith an ibn shihab an salim ibn abdullah عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من فاتته الأسر فكأنما وتر أهله وماله مالك حدثنا هارون بن سعيد حدثني هارون بن سعيد الأيلي مالا هارون بن سعيد الأيلي يبان حديثي واللفظ له وانا لفظ الناس قال يتي حدثنا ابن وهب ابن وهب يبان حديثي قال أخبرني عمرو بن حارث أمر عن حارث يبان حديثي عن ابن شهاب دغ ابن شهاب عن سالم دغ سالم ابن عبد الله عن أبيه دغ بابنسا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زن الله تيرا دا أمين الله سبت أغريش ياتي من فاتته العصر دو وند الأسد تكبتي مسا فكأنما وتر ماله وأهله tamkar yayi asarar dukiyarsa ne da iyalansa gaba daya wannan shine karshen wannan babi da muka ji insha Allah Allah ba mai kwantsa da salloli gaba daya kamar da Allah ce hafizu ala salawati wa salatil wusta ku tsare salloli hadda ma salla mafi daraja da mafi kima Allah ya sa mutum a tsare sallah din babu bayani adillati man qala inna inna salatal wusta hiya al asr malan ce babu bayani babu zai mana bayani adillati na dalilan man qala mutumin da yace inna salatal wusta lalle sallar al wusta wadda Allah mata qur'ani hiyal asr ita ce sallar asar to hunaka baqiyatu hadithin wannan ji an samu bayad a nan wajen an samu omisha a nawa kenan karanta yi mujmal ahmad eh aka tsallake har guda biyu malam ko dai sun shiga cin wannan sabon babu ne shi ne ce maka sun shiga wannan ne shi za mu karanta matsalar da ya faru kamar da ka sani shi ne shi musulun ɗin ba shi babu bukan ba fa haka kowane malami yakan kallo su abuwa masu babi daban-daban ne tuna ba ta fahimta kaga shi kenan wannan nuskar da kyanun ku shi biyarin babu bayanin adalci man qala inna salatul wusta hiya al-asr ba ko akwai babi na gaba kawo mun gani dai malam mala Allah quburahum shi wannan na ƙarshen a wannan nuskar taku shi ne faɗo farko a cikin wannan nuskar da nake rike da ita duka hadisan sun faɗo a wannan babin na ƙarshe ne an fahimta? to kabis kawai za mu za ku ji shi insha Allah eh za ku ji su a cikin naku insha Allah to musulmi ce babu bayani ko kuma lace babu bayani adalci man qala inna salatul asr salatul usta hiya al asr qala haddathana abubakar bin abi shayba ai shine ko yawa قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيد أو عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس مالتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة مال أبو بكر ابن أبي شيبة يبام حديثي قال حدثنا أبو أسامة يتي أبو أسامة يبام حديثي عن هشام نجا هشام عن محمد نجا محمد عن عبيدة نجا عبيدة عن علي نجا علي قال لما كان يوم الأحزاب lokacin da ranar yakin ahzab ta zo na sha muku bani kana akwai tamma akwai naqisa ko wannan wace ce lamma kana dinnan hmm tama me yasa ta zama tama khabar ko wannan sai zama ismi sai zama shine mene fa'ili take bukata lamma kana yawmul ahzab sai zama kana yawmul ahzab kenan lamma jaa yawmul ahzab dan kana tama tana dauke da ma'anar sara wa madha wa jaa to yake cewa lamma kana yawmul ahzab lokacin da ranar yakin ahzab ta zo shi da yakin ahzab shi ake kira suna mene kuma eh khandaq ina fatan fahimta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce mala Allahu quburahum wa buyutahum naran Allah cika kaburburansu da gidajensu da wuta Allah cika shi da wuta su suwa kenan kafirai ƙwarai shawa da 'yan gayyar danginsu alliance ɗinsu kun fahimta kun san Allah da matintin ana yi ko kamar da amerika ce wa iraki ko aka je aka yakin gulf da aka yi ko amerika ta gaito mutane zulman wa udwanan aka zo aka yi rugurga da iraki da aka zo a libya wasu suka goya mata baya wasu ba su goya mata baya ba dama kafirai sun daɗe suna irin wannan abuwa ɗin na taron dangi amma kuma ikon allah allah na tarwatsa su da kanshi da aka ne yanzu ma da suke taron dangi akan musulunci duk za su gama ne kuma allah zai ruguza su duk wannan dollars da ake kashewa da kuɗi da ake maƙudi ake kashewa na ga an lalata tunanin musulmi an rubuta su duk za a gama ne kamar da Allah ce fasayun fiquna ha summa takuna alaihim hasratan summa yughlabuna duk za su gama tara kudin su ciyar abin ya zama asara gare su kuma musulunci ya dauka ko suna so ko ba sa so kawai dai ma musulmi zai damu ne kawai saboda al'ada addinin musulunci da an taba shi zaka ji babu daɗin dai akwai sauran imani a zuciyarka amma da haka ba sai ka ce ka kyale su su ta yi tukuna su gama Allah kyauta ya ce mala Allahu ƙuburahum Allah ya cika ƙaburburansu wa buyutahum da gidajensu naran ya cika shi da wuta ina fatan fahimta ma'ana inda suke zauna ana Allah kada ya ba su lokacin da tsuwa gaba ɗaya a rayuwa dama wajen da mutum suke sukuni ko dai a nan duniya shine gida ko a lahira an kata mai cikin kabari ko to Allah kada ya ba zaman lafiya wajen dan sun hana musulmi zaman lafiya sun hana su bacci kamar da Allah ce wa balagatil qulubul hanajira sai da zukatan sahabbai suka kawo wannan makoshi wa zulzilu zilzalan shadida musulmi an girgiza su sun girgiza sakamakon wannan yaki saboda irin shirin tattalin da aka yi wa musulmi a wannan lokaci din gashi lokacin tsananin sanyi ana mugun sanyi aka yakin hazab ina fatan fahimta da aka sun cutar da annabi sun cutar da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta annabi zindima musu wannan addu'a din kuma kaga wannan nan muke ne halasta mu kenan ayi addu'a kan kafirai kenan amma abinda aka hana ware wani ka ce Tony Blair Allah kai kaza kai to shine aka hana ka kira wani guda daya amma jimillar kafirai da suke cutar da musulmi ya halasta kai kai musu addu'a ta shari ta bala'i a kansu kawo ce duk masu waɗanda suke azabtar da hannun musulmi ko suke da hannu a sata mutane Allah ka hana su zama lafiya kaga dunkule halasta gaya masu wani abu amma yanzu ba za mu kira wani muke zargi mu ce gwamna wane ko sanata wane ko kuma mataimakin shugaban ƙasa wane Allah ka mai kaza ba za mu yi wannan ba ina fatan fahimta amma a jimilce halatta a kafare addu'a a dunkula masa addu'a ko da aka aba ne kuwa ma ko da ke za ku ina ina yawaita magana kan wani matsalas a duniya yanzu abin da ake so shine duk wani dan iska kawai a bar shi iskancin shi ma ka dauke shi ai yana da rai dan uwanka ne shi ma a iskancin da yake haka duniyar da ake tallatawa kenan ko ba haka ba yanzu akwai kasar da in ka ga dan luwadi ba kai ka kyamace shi sai kai ka kotu wallahi sai kai ka kotu kuma shikenan sai akunta ka wai dan me kake kawo kyamar jinsi ai shi ma mutum ne yana da rai yayi abin da ra'ayi ne ya zaka kyamace shi hmm to kun ga irin wannan abubuwan kenan in kaga wani shan giya ba da maka ka hantare shi duk wani shegantaka in kaga an hantar wanto mutumin kirki ne in ka ce zaka dage wandan ka nisfu sa ka bar gemu ka sa rawani da asuwakin ka sai a ce wai kana terrorizing din bana environment ko menene mutane citizen yawa kana terrorizing din citizen kaji ba kai na tsaya da america kaji kun fahimta shi wancan fa salin malam mutumin kirki wanda ba kowa irin wannan da an san kaga irin wannan mutanen sun fi kowa nagarta a cikin mutane amma me yasa su ake tsangwamon sa a su ake terrorizing ba ina fatan fahimta to amma shi iskanci yana da masu ɗore mai gindi a duniya abin kirki ne dukkan shi ne ka zama mai laifi a ciki da haka daga cin da'awar da ake a duniya yanzu shine hatta kafirai kada ka cewa na kafiri ne kada ka cewa na kafiri ne sai dai ka ce mene abokin zamanmu abokan zamanmu ko ba haka bane mutum muna yara muke jin ana wannan language ba musamman ma'anar shi ba a lokacin sai daga ba da aka turo mutane wani addini mai suna interfaith shine muke gane oh ashe wani addini ake introducing tun a lokacin mutane ba su fahimta ba a waɗannan abokan zaman namu ya kamata mu ringa zaman lafiya da su da kaza kaza shi mutuntun an dai ana yakan mu sani ba ina fata mun fahimci wani abu wa ba ka ce da su kafarai ba to ba ka ce su kafarai ba sai dai a daina a shafa qur'ani kenan ko hmm sai dan za a daina katun qur'ani to kuma an ce kowa na da ikon yin addini ni kuma addini na shine qur'ani da hadisi kuma an ce kan ce kafarai shi kuma addini na ya ce in ce da su kafarai to kagan aka ce in cire wannan to wani addini aka tsoron ba wanda nake ba kenan ina ba ta fahimta mala albanki ba labari da wani katu da mana cewa a harami yanzu baka saka tsino yahuda da nasara ba ka ce la'anallahu yahuda wan nasari gashi ya zo a cin hadisi Allah ya tsino yahuda da nasara saboda ta kazo umur anbiya'im kaza kaza da kaza ina fatan fahimta ga na cin total ma'ida Allah ya tsitsine musu kan la na hauna an munkarin fa'alu yanzu amma kama baka yi saka wannan tsinuwa ba kai ma kana nan haka za a zo na jira ce ai wannan yin wanka ne bai kamata ka abin nan ba tuni kasashen misira kai da waitin an yi sa irin wannan abubuwa din da haka ya halarsa a yi addu'a mummuna akan jimillar su su kafarai din wanda Allah ya so da shirya sai tsami ga shin wannan addu'a din wanda bai raban shirya sai Allah hada shi da wannan mummunan addu'a din jawana fata an fahimci wannan abun Allah samu dace in zaka ce babu humanity ne tare da manzon Allah babu morality kenan cewa ai babu humanity wai in ka tsaya kana wannan abun madadin ka tsine gara kai mai addu'a dai ai ga irin wannan kalmomin to za a ce manzon Allah bai iya magana bane shi ma in wani mai wa'azi kaza an zarge shi kaza kaza da zafi da zafin kai ko shi ma manzon Allah ku zarge shi da wannan magana ne duk wanda ya wani tarin ya zama arne kuwa ina ba ta fahimta kuma mu wannan manzan shine abun koyinmu sallallahu alaihi wasallama sai ce kama haba suna wa shagaluna anis salatul wusta kamar yadda arnan nan suka tsare mu suka shagaltar da mu daga sallan na mafi kima al wusta tasniya ne na af'al sigatu af'al sigatu tabdil ina fatan fahimta wusta madan namiji kace ausadu ina fatan fahimta mace suka ce wusta a game da namiji Allah ba qala awsaduhum alam aqul lakum laula tusabbihuna qala awsaduhum in ka tafi fasaka kace na tsakiyar su ina fatan fahimta to kai ka saba an ce wasadu tsakiya ko ba haka ba sai ka ce awsadu sai ka ce to na tsakiyar su manyan na ƙasa shi tsakiya ko tayu shine babban gaba ita shine karamin amma huwa awsaduhum shine khairuhum kenan ina fatan fahimta mafi alkhairin sai yace laula tusabbihu da me yasa ba za ku sun koyar da kai ga Allah madaukakin sarki ba ku yi abin da irin da baban mu yake na abin alheri wa kadhalika ja'alnakum watan wasatan na haka muka sanya kuka zama al'umma wasat wasat ta tsakiya in ka ce ta tsakiya to kenan bayan mu an yi wasu kenan yanzu muna nan za a yi wasu kenan baya ko amma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan aka muka sanya ku al'umma mai ne khaira ummatin kamar da faɗa ta ayar kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muru bil ma'rufi tanhauna 'anil munkar ina fatan fahimta to anan sai ce shagalun al salatul wusta sun shagalta da mu ga sallar na mafificiya mafi falala daraja sai ce hatta gabata shamsu har rana ta fadi kaga wannan karina ce akan cewa salatul wusta ita ce mene salatul asri Allah samu dace to an bance wannan ko to malam ke cewa qala haddathana muhammad bin abi bakr al-muqaddami haka ne ko قال حدثنا يحيى بن سعيد وحول السند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد ملك حدثنا محمد ابن أبي بكر محمد بن أبو بكر يابا محديث المقدمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد ما لا يحدث سعيد يابا محديث وحول السند مسلم يكما تمكنته حدثناه إسحاق بن إبراهيم مال إسحاق بن إبراهيم يبام حديثي قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان مال المعتمر ابن سليمان يبام حديثا جميعا دكان سمالما عن هشام من هشام بهذا الإسناد دوانا إسنادي ديرغا غباتا wanda muka ji na farkon wannan hadisi din daga Hisham daga Muhammad dan Abida jama'a kun fahimta ko مسلم قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر وقال شعبة قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون مالك حدثنا محمد ابن مثنى مال محمد بن مثنى يبام حديثي ومحمد بن بشار ده محمد بن بشار مالك cewa qala ibn musanna al imam ibn musanna yake cewa haddathana muhammad bin ja'far malam muhammad ibn ja'far ya ba mu hadisi qala haddathana shu'ba yace imam shu'ba ya ba mu hadisi qala samitu qatada yace naji qatada yuhaddithu yana ba mu hadisi an abi hassana daga abu hassan an abida daga abida an aliyin radiyallahu anhu daga sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yadda qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تيرا من شاء الله استبت أغريش ياتي يوم الأحزاب أرانا يكن أحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى كافرنا سن شغل تدمو دا غبرين صلى الوسطى صلى ما في درجة حتى آبت الشمس أي حتى رجعت الشمس إلى مغربها كنا domin aba ya ubu auban kenan ko innahu awwab shine komawa kenan ko to abati shamsu ay raja'ati shamsu ila mawdi'iha kenan to sun har sai da rana ta faɗi ke ishara akai mala Allahu quburahum nara Allah ka cika kaburburan su da wuta au buyutan ko kuma yace gidajen su au budunahum ko kuma yace Allah ka cika cikin su da wuta shakka shuba anan shuba ne shakka fil buyuti wal buduni game da gidaje da kuma cikunan su kenan jama'an fahimta ko in za ku tuna kissa da ta faru sayyidina umar ne Allah kai za mu ji hadisin bari mun je can ma tattauna wa alaikum assalam farkon wani babi ko shine ce malam babukan malamai suna abin amma karanta farkon naka babu mu shine ai a cikin shi mu muke dama wannan babun ka gane a cikin wannan bayin kai sai yanzu ne sa wannan babun ni kuma tun a farkon da muka fashi babu muke cikin yanzu kusan shi malam Muhammad ibn al-Adam wajen tahqiqin sharhin wannan hadisi din yana daga cikin abin da bai bashi kula ba shine tahqiqin nusakh kun fahimta zaben nuska da kwamfiyar nuskoki din maqabu'at da waɗanda kuma mahadudat bai mai da hankali kan wannan matsala ba gaskiya a cikin sharhin nasa eh duka ai duk babin da in ka zo za ka taƙiƙin nusar ai za ga buhari ibn hajar ina zai ce maka abu zar ga abin da ya kawo a nashi da wannan babin kushmaihani ga nashi wani ga nashi na wani warewa din ka fahimta kuma da yawa ya kofi wannan abin ko da abin nan daga cikin fatal bari daga cikin littafin ibn albar at-tamhid ya ci ciro da yawa daga ciki da kuma wancan littafi na wancan shahi na muslim na kishmiri Allah samu dace to malin ce qala haddathana muhammad ibn musanna qala haddathana ibn abi adi an sa'id an qatada bi hadha al-isnad wa qala buyutahum wa quburahum wa lam yashukka malin ce haddathana muhammad ibn musanna muhammad dan musanna ya ba mu hadisi qala haddathana ibn abi adi ibn abi adi ya ba mu hadisi sunansa muhammad ibn ibrahima ibn abi adi malai ce ya ce shi kuma ya ce an sa'idin daga sa'id ibn abi aruba an qatada daga qatada bi hadal isnadi da wancan isnadi ne na abida wa qala anan sai yake cewa buyutahum wa quburahum yace gidajensu da kuma kaburburan su walam yashukka anan sai shu'uba bai shakka ba ina fatan fahimta to yanzu kaga sai zama a lokaci biyu ya bada karatun san da ya bada wancan karatun akwai shakka ya faɗe ta nan da ya bada babu shakka sai sarraha kun sa abin da wannan ke nuna mana an nasika bi ulama ilal muhaddithin shine mu samu confidence akan duk abu da kawo mana domin inda adana shakkin sai sun ishara gare shi to mu ko suka sun faɗa kai tsaye to babu shakka akan wannan matsala din Allah sa kun gane abin idan yanzu mutum yana da irin wannan adalci ya zama na shakka buyutan ƙuburahun buɗunahun manzala ce koko ya haɗa ne da ya je shakka san da yake karanta wasu ya faɗo wannan shakka ɗin ya ja birki kun fahimta a lokacin da kuma ta zo mai gamgam ba abin nan sai faɗa kai tsaye to wannan sai a gane cewa wannan mutumi adali ne cikin abin da yake karantarwa da yake isarwa amma in ba dan adalci ba ai da mutane suna kato ba sa so a gane sun yi kuskure in ma sun kuskuren ba gyaggyara suke ba a ringa mu kuskuren wayo ko ba haka bane ba eh to kaza da kaza ai wannan ai so masartin a jujjuya haka ne dole sai dai an an shafa wannan abin ko matsalar ko shi dan adam ina kai na ne sai ana maka ka saba da amsar kuskure mala ka saba wa kanka wannan abin idan ka saba wa kanka kuskure to insha Allah Allah zai cire ka daga cikin girman kai amma in ka saba ka yi kuskure ka ce sai ka gyara shi ko to kana nan girman kai zai zo maka shi ne ran da gaskiya ta zo maka ba za ka yi amsarta ba Allah saka malamanmu da alkhairi malam ahmad kauru da malam albani mun ga wannan zahirin wa'annan ɗabi'un tare da su malam ahmad kauru malaminmu ne yana kanta da mu tafsiri da sahihul bukhari da muktasar a can bakin dogo a wancan lokaci din eh lokacin ni kuma na fara tsinduma buci yana koyo karatu a jin imamu malam albani yana koyar da mu bulugul marami da sirali sali da risala da sayin bukhari din a lokacin misali muka je muka ɗebo aka zo ana karatu na je na jo karatu wajen malam albani sai ce a gashi dama mu bukharin malam ya fara mana bukhari a can kafin malam makaro ya fara mana a nan wajen daga ba in aka zo aka ce nace malam ina ganin ga kaza ga kaza in aka buga sai ce to ku dakata dakata a je gobe a dawo wala aka dawo kai din ce mana yaro haka yakan ce mun kanana a lokacin yaro kai ke da gaskiya karara a cikin lasifika kai ke da gaskiya sai nuna ma abin da yaro faɗa shine daidai ba abin da nake akan shi ba kaza da kaza ya shari to kaga shi dama malami ne already a lokacin zai san abin da ban sani ba ga kuma yana da tafai a lokacin ni ko bukarin kawai nake ji ko sharhi ban da ban ma taɓa ganin sharhi ba a lokacin na fata fahimta so kaga mun ji daɗin wannan ɗabi'a da malam sukan haka malam albani in ana karatu ko da na zaure ne a gida ana karatu in ka ce ba lokacin sai a rukuma da shi da mu da shi a ce kaza a yi irabi a hau a sauka in yi daidai ne kawai zai sake ba daidai bane kuma shi kenan ce wata za ku gane eh in aka zo inda bamu gane ba sai ce shikenan wata za ku gane ku ci gaba da karatu ka gane in ka je kuma ka same shi a gida da wata matsala malam na ganin waje kaza da aka yi kaza kaza kaza kaza ne in gaskiya ne kana gobe ana zuwa zaka je ce wani yayi mana gyara akan kaza da kaza ko kasa din malam kake sai ka san da wannan matsalar amma shi mutum zai zo ma kuma yana bandan bandan a cikin wai sai dole ce kai manajin din kuskuren da kai wallahi zai haifa maka da girman kai kai dan uwa ka saba sallamawa gaskiya ko daga wata zo ka san akwai wani sharri mutane ke eh to ai mu ta yadda aka bullo mun ne ni ba bullo mun ta abun nan ba ya zo ai mun kaza da kaza ina fatan fahimta wannan ba daidai bane in haka ne duk wanda suka inkarin gaskiya irin ka da su dole suka kare ta annabawa suka yi ridu an ya tafaddala alayya alaina ko ba haka ba suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ko haka ba suna ganin wannan marayan yau ya tashi bai da uba muna tausayin shi yau rana ɗaya wannan marayan ba kuɗi gare shi ba mulki ya gada ba ba wani abin kawai sai zo ce mana wai shi annabi ne ma'ana duk mu mu koma baya shi shige gaba sai suka sai wannan sun yadda za su bi musulunci to amma a aiko wani babba kun gane laula unzila hadal nuzila hadal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim sun yadda su fa ma fa ba dai wanda suka rena ba ai ko wani babba ne dan manya mai kuɗi har suna ba da misalin wane da wane da wane misali me hana su bin wannan gaskiya din shi ne saboda sirga sun suranta sun rena hanyar da ta fito masu da aka kai ma ba ka da dalilin rena hanyar da gaskiya ta fullo maka cikin abu da aka rito daga umar ɗan abdulaziz wani ya je mai wa'azi ya gallaza mai maganganu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da umar abrazi zai kalli cikin maganin shi akwai gaskiya sai ce to na shi nasiha ka kaza da kaza Allah saka alkhairi sai ce to amma kai kuma haka ce kai wa'azi ce da ke fir'auna ma da kowa kafirci da aka je mai wa'azi Allah ce wa qula lahu qawlan layyinan ina fatan fahimta shi ma malamin sai an shi nashi nasihar shi ma sai aka tashi lafiya ina fatan fahimta umar da ya haura gida ga yan cace suna cace haura ta katanga ina fatan fahimta ce na kama ku kun yin sallah ba ku ji hadda jigi ba ku kiyamale kun zo kuna kwado kuna kaza saka ce mu mun kama ka ina ba dan fahimta ni Umar ko ka kama yi suka ce mun kama ka to ta yaya sai ce Allah ya ce ne wa atul buyuta min abwabiha to kaga in cacin zamanin sai na Umar kenan akwai hadda da hadisi ko da tafsiri eh to amma kai yanzu ka biyo min wara'iha min zuhuriya ko wa atul buyuta min abwabiha wala tatul buyuta min zuhuriha ko kada ku biyo ta baya kai ka biyo ta baya sai to eh gaskiya wannan abun na an shi gyaran nawa zan ga biyo ta kofa gida amma ku ku ji tsoron Allah sai ya kyale su to kaga dama asali abin da suka bai mahaddi bane dan haka ba zai ya kyale su dan kaga mutun na kwado ko yana kallafin haddi me zaka yi mishi ina fatan fahimta ta'azir ne kuma da halin shugaba ne a lokacin sai bisa da wa'azi akan wani abu wannan misali ne cikin misali dubu da salaf ɗin muske da shi wajen amsar gaskiya ko ta wacce fuska kuma ta fullo dole ka anshe ta mala amma in ka saba sanar hankali kai ne malami yau azi ko a islamiyyar ku kai ake ji da kai ko a ina ne kana karatu kana ganin nan wajen kaza kaza ai maka gyara sai wani islamiyya karami maka gyara ko wani sabon malami da baka yarda da ka rena shi halama sai ya zo wajen ka ya ya ka dan fassara mai sannan sai maka gyara kuma sai girman kai shigar ka ce ba ka amsa ba da aka asaba da amsar gaskiya duk daga inda ta fito ina fatan fahimci wani abin to Allah samu dace wannan daidai na ga cikin albarkan magabatanmu da suka gabata ina fatan fahimta suna da gaskiya a cikin abin suke ba mu suna da gaskiya a cikin dukkan al'amuransu da haka mu ahlus sunna mu yan salafiya kuna ji ba mu da tantama kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse muku da Allah wani tafai da muke kanta bukhari muslim abu dauda wallahi da gaske ka'in da na'in zuka ta muske amsar su ban yadda cewa akwai wani gangaci a kokura cikin shi ba mu yadda ka san annabi ya zaune da yana kanta da mu haka muke kallon wani abubuwa din ka san babu shakka ko baka ce eh to bari annabi sai na duba gaban yadda kaza ka ba haka in dai hadisin ya tabbata malaman mu na musulunci sun tabbatar da shi to ba mu da shakka akan wannan matsalar in ma banda soko ne kai yaushe a rubuta littafin shekara dubu da ɗari kaza ya bubu hadisanin sun biyo shekara dubu littafin sun biyo shekara kamar imam bukhari shekara nawa zai rubuta shi shekara dubu ɗaya da wajen ɗari biyu da rubuta imam bukhari a lokacin da ya rubuta akwai kurayen malamai a zamanin manya-manya huffaz nukat a lokacin akwai su suna wajen suka kallon suka kanta kai akwai mahassada da makiyama ka ji wannan magana akwai mahassada da makiya suka karanta suka bu sako-sako suka ce kai wannan yaro dan bala'i ne ina fatan fahimta ce gaskiya ya ci a ce da shi amirul mu'minina suka haƙura abu zur'a ne aka tambaye shi ya faɗo wasu kalmomi kai ma baka san ilimin hadisi ba za ka faɗa rami a cikin abin abu zur'a abin da yake wasu technicalities ne kama yake tuman muslim da bukari a cikinsu wanda galibus kuma sun fi shi gaskiya akan wani abu ba babu da muke karantawa ba kenan kawai ina fatan fahimta yaushe irin su abu zur'a ya zo kan irin su imamu nasai ko da sun zamani ko san iri ɗaya aka yi manya-manyan malamai ibn sakan wane ne ga suna aka zo su zamanin su bai haƙi aka zo zamanin su da ƙarni na biyar akwai manyan malamai ƙarni na hudu akwai manyan malamai ƙarni na shida na tara da aka samu wasu zakakuran malamai duka a yi wannan zamanin har yau a malaman da suka anshi malamai a duniya sun anshi littafin nan hannu biyu da faɗin zuciya da ƙarfin zuciya kai kuma wawan sai zo ce maka ayyukan littafin nan dishirme ne to wayewa tsakanin kai da shi abin nan tsakanin da Allah in bi ne in boyancan malaman suka shafa shekaru manyan malamai ake ce da huffazun nuqat kai da ko wani ko iya bakin ma bi iya tarawa ba amma wai na sukan hadisan nan wani ko baki bi iya tarawa ba wallahi ka ce zo kanta maka hadisi na qala haddathana ci gaba sai da haddathana wannan Muhammadu ibnu tasniyo wai kuma shi ne zai raunata maka imanka da wannan hadisan kai wawan ina ne Allah ya albarkaci mutane malam sun tara sunan manzan Allah wallahi in ka je da suka wajen tara sunan sai ka tausaya masu malam ba zai muka ji haddasana amr annakid wa wane ne haddasana muhammad bin musanna wa muhammad bin bashari wa qala muhammad bin musanna qala kaza da kaza an ce maka da muhammad bin musanna zama suke suka musulmi suka yi kokato a jansu yawo ke bi gida-gida gari-gari na an sowa fa gari-gari ba kuma mashin yake da shi ko mota ba a lokacin har fashi an taba mashi a hanya shi imam muslim yan fai suka kama su ina fatan fahimta ba abin da ba su gani ba na wahala cikin wannan tarar wannan hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin da ke kama shine mu haddace hadisan mu fahimce su mu dabbaka su keke da keke su masu suka je su ta suka ka je ka jira ka gani duk waɗanda suke kayaniya da cin mutuncin suka hadisan manzan Allah ba fa sa karewa lafiya fa mala ka je ka binciki tarihi in kai baka sani a dan uwa da haka nan da yake cewa walam ya shuka ai walam ya shuka shu'ba imam walam ya shuka shu'ba ko anan yana nufin tunda an katada ko daga sa'id imam sa'id ibn yahya al-ansari bai shakka akan wannan cewa kuburan abu ya sarraha a nan wajen مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن يحيى بن جزار عن علي وحول سند قال حدثناه عبيدة عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب وهو قائل على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا مالك يتوى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثناه ma'ana abubakar bin asheba ya ba mu wannan hadisi din wa zuhairu bin harbin da zuhair dan harbin kala su bin suka ce haddathana waqi'un imam waqi ya ba mu hadisi shi kuma yace an shu'ba daga imam shu'ba an yahya ibn jazzar daga malam yahya ibn jazzar an aliyin daga aliyin radiyallahu anhu wa hawwala sana shine wannan ha'un din nan sai imam muslim ya koma wata makarantar kuma ya ce wa haddasana wannan hadisin na agmalan ubaidullah ibn mu'adhin ubaidullah dan mu'adh ya ba mu hadisin wa lafzu lahu lafazin da zaka kawo na ubaid ne ba na abubakar da zuhairu ba قال yake cewa haddathana abi babana mu'ad ya ban hadisi qala haddathana shu'ba ce shu'ba ba mu hadisi an al-hakam daga hakam an yahya daga yahya sami'a aliyan yaqulu ya ji sayyidina ali dan abi talib Allah karama sai yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzabi manzon Allah tsira da amince Allah sabbata ga shi ya faɗa ranar yakin ahzab cewa wa huwa qa'idun ala furdatin min furdil khandaq manzon Allah yana zaune akan wani kofar shiga daga cikin kofofin shiga khandak khandak shine gwalalar rami furda shine madkhal li kulli shay'in kofar da za a shiga bakin kofar ramin khandak manzon Allah ya zauna ya zira kafar shi akan haka wajen sai ya ce shagaluna an salatil wusta kafare sun shagaltar da mu game da sallar wusta ba mita ba hatta garbati shamsa sai da rana ta fadi kai mala Allahu kuburahum wa buyutahum Allah ka cika kaburburansu da gidajensu aw qala ko cewayi ma'alla Allah quburahum wa budunahum naran Allah ka cika wuta cikin Allah ka cika kabarin su da cikunan su da wuta da wannan fatan fahimci wannan abu to kun ga wannan hadisin duk abin da ke mana wannan diyafa ne kafin a farlanta sallar tsoro kenan kun fahimta tunda nan ba ci akan manzon Allah ya manta da sallolin ba yace shagaluna sun shagaltar da mu ko kuma habasuna saboda aiki yayi aiki kenan ina fatan fahimta to manzon Allah ya jinkirta ne bai yi ta a lokacin ba haka sai na Umar a cikin bukai za ku tuna ya je fara zuwa shi ya Rasulullahi kaga ban samu na al'asar ba wallahi har gashi rana ta gab za ta fadi annabi ce amma ba mu yi ta ba kaga ba mantuwa bane kenan amma daga baya Allah ya cewa bane fa in kuntum farijalan aw rukbana ina fa hafizu ala salati wa salatu wa qumil la qanjir fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cikin halin tsoro ne to ba za ku jinkirta sai wani lokacin bane a halin kuna tafiya za ku iya sallah a halin kuna rukuna abun hawa za ku iya sallah tafiya a ƙasa ko a abun hawa ana su ko a doki baya hana ai sallah ina fatan fahimta da sauran tsare-tsaren lokutan sallah din kun gani ko jama'a yadda sallah ke da muhimmanci amma yanzu wani za shi inugu wai sai in sallar azhar da la'asar da magarba sai ya ji ya zauna can sannan wai sai sai hada sallah masu tafiye tafiye suna wannan abun kuma shi ke da albasar misali a motar ma gaba daya kamata da an je da an je abin nan tafa sai ce ku tsaya azhar ta yi a za a yi sallah ko ba haka ba da an je lakwaje ce ku tsaya al'asar na ba tan fahimta ana kamawa aka fi wakilge ko ga abin ba kai ana magarba sai sai ce nan kuɗa a magarba an isha a hada to yana ma da dama shi wata fi idan ya sallah a tafa din sai hada azhar da asr yayi ina fatan fahimta idan magarba ta mai a yangwa ne ko sai ya tsaya mene ya sallar magarba da isha dina da wannan damar amma wani ba zai ba sai ya koma can ya zauna ya huta ya baci sannan gargame su wannan ba daidai bane da haka koda ana mene ana yaki ana sallah ballantana kai ba yakin ake yi ba Allah samu dace a zamu akwai tambayoyi da manta ba mu ansa ba zamu tana ansa sai yanzu a gurje yake na gaba za su ci lokaci ba insha Allah ta'ala nan zamu tsaya da wannan hadisi malam yake tambaye yake cewa malam shin ya halasta alwala da ruwan dumi ya halasta ai alwala da ruwan dumi to wannan jin yana nufin lokacin sanyi kenan ko amma da lokacin zafi in dai mutum ba ta kwabe ba zai dabo ruwan dumi shi zai alwala da shi ba ko to in a lokacin sanyi ne mewa abin da ya sa wannan ke tambayar shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa daga cikin mafi kayin alkhairi shine mene isbagul wudu isbagul wudu'i alal makani yine shine yin cika alwala lokacin da ake kyamar tabarwa ko kyamar abin nan din kun fahimta to wasu malamai suka ce na'am ya halasa kai ma shi dumama ruwan ma shine ma fi yafi nuna zaka iya cika alwalas don ba sharaɗi ne annabi ya ce sai kayi da ruwan sanyi ba ina fatan fahimta abinda ake nufi isbaq ɗin ne kai alwalaka ta cika gyamgyam da haka ma suke ganto ka yi da ruwan ɗumin ya fi maka ba da haka mu anan masallacin albani anan zaria muna da drum na dafa ruwa lokacin sanyi ina fatan fahimta in malama ya gaba dafa ba magana yake muna da drum ɗinmu da ka zo Allah in kai kana ɗan tauri ne kai ruwan sanyi kai ga famfo ne ka ɗabi na sanyi kai ina fatan fahimta yau in kuma za ka bi sauƙi to shi kenan mun dafa maka sai ka ɗebi ruwan ɗuminka ka yi alwala amma kana son wanka shiga bayi ga can ka kwara a jikinka ka fito shi kenan ina fatan fahimta so ya halarsa ba matsala insha Allah ta'ala Allah samu dace tambaya ta wuce shin malam da gaske ne kowane mutum akwai wani mai kama da shi guda bakwai a duniya tofa to wallahi ban sani ba in akwai wanda ke da ilimi ya ba mu anan wajen kun ji tambaya yi wai wanda ya kama da kai so bakwai akwai su a duniya watakila ɗaya a najeriya ɗaya a can ƙasashen larabawa ko ɗaya a wannan kwancin da ake da su ko wanda kwancin sai a jefa mutum da irin kahalan ko oke ƙasa ta ɗaya akwai irinka a ciki ƙasa ta biyu akwai ƙasa ta uku to akwai mutane na ƙasa ta ɗaya eh to ka san malam jama'a akwai wani matsala da ake faruwa fa mutane suka matsa wa ulum allati jahluha la yadurru wa ilmuha la yanfa'u akwai su abubuwa da tambayoyi da maganganu suke ko su masu su ba su da wani ba shi da wani amfani kan sanin wannan abu wai kaman wani ya zo yana tambaya wai da Allah a gaya mashi ya sunan baban fir'auna to yanzu ka san sun me babu sanin sunan baban fir'auna zai maka hmm ba da wani fa'ida sanin uban shi da sunan baban ba shi da wata fa'ida ina fatan fahimta to wanne wanne bangare ne aka bugi sa na jikin sani aka dauka aka bugi wannan da mutun na annabi Musa din nan me amfani shi a wajenka ibn taymiya ya gurguda wayannan matsalolin a cikin littafin sa muqaddima ta usulul tafsir da haka wasu mun zaga ba su da wata fa'ida a cikin rayuwa dan yanzu masana akwai mutum bakwai a ƙasa irin ka sama ta ɗaya na farko ma kana kana so ka tabbatar mai muna buƙatar ka tabbatar cewa akwai mutane a ƙasa mene ta ɗaya da ta abin nan Allah ya ce wa minal ardi mithluhunna a ƙasa akwai irin su guda bakwai ina fatan fahimta amma bai fayyace cewa mutane ne a ciki ya ake oho wallahi Allah ya san abin ya ma abin yake dai an ce mithla kawai wanda ya ce malam menene hukuncin wanda gemu ke fito masa yana sa hannu yana tsigewa da tunanin cewa wai shi bai kai ya fara aje gemu ba gemu na fito masa amma yana tsigewa shi a garin shi bai kai abin nan ba zahirin wannan dan gargajiya ne ya tashi a ƙauye bai da hadisai ina fatan fahimta amma babu wani age wata shekara da aka aje aka ce daga wannan shekarar mutum zai fara aje gemu mutum na fara aji gemu ne daga lokacin da gemun ya fito ina fatan fahimta in dai gemu ya fito maka ko shekara ka goma sha biyar ne to ka isa aji gemu ina fatan fahimta sannan kuma abin da ya kamata masan sani shine wajibi ne aji gemu din wannan shine magana gaskiya wajibi ne mene aji gemu saboda annabi sallallahu alaihi hadisan da muslim bukhari suka fada annabi na cewa ku bar gemu kar ku taba shi ku aske gashin baki ce ku saba yahudu da nasara ku aske gashin baki ko ku sassabe shi mun kanta a muslim din nan yace ku bar gemu ku wannan shine tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shi kuma daga sifan manzon Allah aka ce kafsul lihiya yana da cikakke mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan koyi da manzon Allah ga kuma umman da ya bayar kamata mutane sun ga barin gemu su sannan babu iyaka shekaru ka kuma a ce yaro rashin kunya fara aji gemu wai ɗan mutum yana kuskure ko yana ƙarya wannan ƙarya shi daban kuma ajige mu daban yanzu in yana ƙarya bai daina ƙarya ba kuma ki ajige mu kaga laifin ya zama guda biyu kun fahimta ko da haka magana ajige mu gaskiya a wajibi ne kuma babu shekarun da aka iyakance aka ce za a abin nan sannan muna mutane ne sai su ringa barin gemun su yadda manzon Allah ya ce a bar gemu din nan ina fatan fahimci wannan abin domin abin malamai har suna cewa shin mutum da ke aske gemu idan ya zo zai ba da shaida a kotu za a shaida shi ko ba za a musa ba kun gane to kagin kana da alƙalai na sunna zai ce ba za a shaida ka ba saboda kana aska gemu Allah kyauta malai ce wannan tambaya ce idan mutum ya yi atishawa a banɗaki shi zai iya cewa alhamdulillah idan mutum ya atishawa a banɗaki zai iya hamdala amma a zuci ba a fili ba ina fatan fahimta kamar da muka ce mun ba da fatawa amsa akan wannan cewa irin bayika na masu kyau ina zaka yi bismillah a boye ba a fili ba ce bismillah a can kasa kasa haka da haka hamdala da ita ma ita hamdala kun kun za ku tana mutanta a musulun har a cikin sallah ana yin ta kun fahimta kana sallah ka ce hati cin ka ce alhamdulillah kun mun kaga dama za ka yi buda ka ce alhamdulillah ma kowa ya ji amma kuma ba mai dama ce maka yarhamukallah eh kun tuna hadisin ko to muawiya ibn wane ne Allah ya samu dace to lokaci ya zamu ja burki anan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka tsaya na ganin na dauka zamu ga mujalladi na 13 yau Allah kai mu gobe sai mu tashi anan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lafiya na'am Na'am. Ya ce ma'aikata, ‘yan sanda, sojoji, immigration, custom wane ne ya za su da gemu, to a wannan Allah ya ga uzurinsu. Ina ba, ana faɗa wanda yake da iko yanzu kai da kake kasa tumatir a titi mena ka na suke gemu. Mutumin da ke shayi mena shi na suke gemu. Mutumin da yake da kamfani nashi na fiye wata ko na biredi na mai haɗa shi da suke gemu. Asali malam, ka gane tarbiya ce ba mu samu akan abun ba mun tashi mun ga har malaman mu askewa suke yi wallahi abun malam ku binci wata ne zamu karatu kan gemu nan da ku jinda abin da malamai suka faɗa ku ji abubuwan da manzon Allah faɗa game da gemu din ka duba yadda malamai suka wulakanta sunna ba ku ina ce sunna shirye manzon Allah ne ke nufi a nan wajen yadda malamai suka wulakanta shi sa kowa sai ki ganin abin nan mutane ba su damu abun ba laifi ne babba so wanda yake aikin post ba za mu ce a a a ka zama fasiki ba ka sai dai ka aje aikin dan sandan nan ai ka zama maka maballa ya je dan sandan aske gemu zai wake ce mu amma fa saboda wata lalura ce da mu za mu shiga ukun bai yayi ba ina fatan fahimta imma dukkan wannan aikin post ya halasta ma'ana a babu su je su aje aske gemu din dan su wannan aiki din akwai abubuwa da yawa da ke cikin irin wannan ayyukan ma dai sai da Allah shi kiyaye ba za kuma ku ce ba za ku wanka ku ba kar ka zama dan boko haram eh ka san su yan boko haram su ne ba bikiu tare da su sandandar haka suke ba sa kallon yanayi da sauran abubuwa din Allah shi kiyaye abu da mafada dai dai Allah ka ba mu lada laifuka mu da kwarfu Allah shi yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله